رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi na malam bakar bin abdullah abu zaid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 69 muna tattaunawa game da gaba ta 35 shine ɗalibin ilimi ya zama ɗalibi mai kula da jarinsa na lokaci to mun karanta sharhin da sheikh uthaymin yake yi ga wannan littafi amma kawo wani athar da sayyidina umar ya faɗa tafaqahu qabla an tusawwadu ma'ana ku yi karatu kafin a shugabantar da ku kafin a ce kai ne limamin masallaci ko kai ne ainihin malami mai koyarwa a guri kaza ko kafin kaza kafin irin wa'annan nauye-nauye na jagoranci da shugabanci su haukan ka yi kokari ka tara karatu ka zamanto ka yi karatu domin idan mutum ya zamanto jagora a cikin al'ummar da yake rayuwa to za a ga commitment ɗinsa sun karu sun yi yawa sannan tunanin nukansa zai zamanto shi ma ya yi yawa yana da faɗi sannan ƙarshe za a ga himmarsa tarar rabu dole nan ana bukatarsa can an gayyace shi yin kaza nan an yi kaza can an ce gayi wata rasuwa an yi je abin nan can kuma an ce za a yi sauka zai je gabatar da darasu ko zai yi kara zai yi lakca can kaza haka sai ga shugul sun fara yawa to da zarar shugul sun fara yawa kuma karatu bai riga ya taru ba to sai ga kuma an fara yi wa karatu hawan kawara to shine har mun tsaya akan wani baiti malil mu'ili walil awali innama yas'a ilayhinna yas'a ilayhinna al-faridul faridu qala al-muallif rahimahullah ash-shaykh Uthaymin sai kawo wani baiti yake cewa malil mu'ili walil awali innama yas'a ilayhinna al-faridul faridu wai duk mutumin da ya tara iyali to samun ɗaukaka irin ta ilimi za ta yi masa wahala innama ya tsa ilaihinna wanda ya fi fafutuka da neman samun ɗaukaka irin ta ilimi alfaridul faridu shi ne falon ɗaya mutumin da shi kaɗai ne daga shi sinkin fakitinsa ba kowa nan ba nauyin kowa a kansa ya kwan yana karatu ba wanda zai zo ya kwankwasa masa ya ce ba ka kawo kudin cefa ne ko abinci ya kare ko ga buhu nan yayi ruku'u zai tafi sujada da sauransu duk ba wannan bukatar an gane ko shi kadai ke rayuwarsa in ya ga dama ya fita in ya dan samu abin da zai iya sati yana gungura sai ya zaman sa kawai ta karatu in hadda ce ta kokarin yin hadda wannan sharhin wannan baiti shine al-mu'il abin wanda ake kira da almu'il shine kathirul iyal mai yau mai tarin iyali wala awali jam'u aliya awali kuma jam'i ne na aliya daukaka yani almanazilul aliya samun matsayi madaukaki inna ma yas'a ilaihin wanda yafi kokari yake da lokacin fafutuka wajen samun matsayi madaukaki shine alfaridul faridu ma'ana mutumin da yake shi kadai almutafarrig ba shi da commitment ba shi da shugul da yawa amma ko ka ɗauko ka fara hadda aka zo aka ce maka gidanka ba abinci ai za ka ji hadda ba ta shiga na fata an gane za ga ba labari an gane ko ga yaro can wani malaria ta buge shi ita ma ta gidan tana ta karkarwa tana kudinka kuma kai ba ka da kudi a aljihunka ai ko karatun kake sai ka dinga jin kana ta ainihin wato mubtada da khabar ɗinka sai ka ga sun ki haɗuwa yadda ya kamata ina fatan gane to kaga in aka ce mutum ya zama haka lakin idza ka so in mutum shi kadai ne da za ga yana da saukin shugul amma idza lakin idza kasura al-iyal amma in iyali suka taru suka yawa wa kasuratil mashagil shagulgula suka fara taruwa alhatka to sai su dinga dauke maka hankali ba cikakkiyar nutsuwa gare ka ta fuskantar shi abin da kake so ka yi na karatu ba li'annal insana basharun domin ai shi mutum mutum ne waɗaƙatu mahaduda iya kuma abin da ɗan adam zai iya yana da iyaka iya commitment ɗin suka taru suka yawa dole a dinga ganin rauninka dole a dinga ganin gazawa ka saboda akwai iya abin da za ka iya wannan kaza wannan kaza to sai ga abubuwan ba komai yake samun yiwuwa ba fa ma dumta mutafarrigan da haka mala yana baka shawara matukar ka zamanto mutafarrigan kana da tsararan lokaci baka da shagulgula da yawa faltakun mutafarridan to za ga wannan yana yiwuwa ne in ka zama kai kadai ba ka da wasu nauyi a kanka wala ta zunnu annana nuridu bi hadha sai shaq uthaymin ya ce amma fa kakka tsammaci muna wannan magana ta mu tana nufin aw annal muallifa ko kuma mawallafin littafin nan malam bakar abdullahi abu zaid karka dauka yuridu yana nufin bi hada wannan maganar Allah na dulubul iyala kar mu nemi iyali ba wai ana nufin kakai aure ba fa kan ka dauka wannan ka to kace oh to haka ne to bari in dan ƙara jan lokaci ba wai ana nufin kada kai iyali ba wan nikah ba ana nufin kakai aure ba abadan har abada ba haka ake nufi ba bal bari ma innan nikaha ai shi aure kad yakunu min asbabin raha yana daga cikin hanyoyin samun hutu kuma kana ɗalibin ilimi yana buƙatar wannan hutu ɗin iza wufikal insanu fi inda mutum ya dace a cikin auren yana zama hutu in bai dace ba ne akwai matsala a gane ko in mutum ya yi muwafaka da auren akwai hutu wa yussirar lahu imra'atun saliha kuma Allah ya hore masa mace ta gari to akwai hutu a cikinsa don haka karatun za ga shi ma ba abin da zai taɓi na karatu in aka dace a cikin auren kuma aka dace da mace ta gari wa iyaka wata amirar taswifa ala nafsik a hirɗinka da shugabantar da zanyi zanyi ai sai an jima bari sai gobe kai sati mai zuwa insha Allah dai da ni za a fara a'a bari sai wata karshen watan nan a bari shekara mai zuwa 2025 insha Allah zan fara a'a ka kiyaye dalibin ilimi ba a san kai ta taswifi saufa saufa zanyi zanyi fala tusawwif li nafsik ba'da al-farag bayan kana da lokaci ga kuruciya ba ka da commitment ba wani nauyi akan ka ga yalwan lokaci kana da shi a to karka yaudari kanka da taswifi wa ba'da taqa'ud min al'amali hadha wa hakadha bal albidar kar kuma ka bayan wannan kuma ka dinga zama ka ki tashi kai wani katabus kai aiki wa hakadha haka dai bal albidara abinda ake so kai gaggawa qabala an yasduka alayka qawlu abi dahan alqaini tun kafin maganar abi dahan alqaini ta tabbata akanka tashi kai abin da ya kamata tun kafin wannan magana ta dawo kanka me yake cewa abid dahan alƙain yana cewa hanatni haniyatu dahari hatta ka anni khatilun adunu lisaidi qasirul khatwi yahsibu man ra'ani wa lastu muqayyadan anni biqaidin yake cewa hanatni haniyatu dahari abubuwan da suke ritsa mutum a kwana na zamani sun ritsa ni da kai kaɗai ne ka yi aure ka fara daga kai sai mataka ta haihu kun zama ku biyu ana nan bayan lokaci wannan na farkon ya samu kane ko kanwa kun zama ku ku uku yanzu ga ka ga ta ga yara guda biyu kun zama ku nawa ku hudu ana nan bayan lokaci aka sake samun karuwa kun zama ku biyar to shine ce haniyatu dahar abubuwan da suke takure mutum su ritsa shi a kwana na zamani yake cewa hanat ni kam sun riga sun ritsa ni hatta har sai da aka waye gari ka anni khatinun adunu lisaidin har sai da zama kai ka ce ni me san da ne adunu ina matsawa lisaidin dan in kama abun farauta ma'ana shekaru sun cin masa har ya doro yaran kwafa yace kai har sai ka ga kamar ina dan nayi doro ne ina dan sanda tafiyar ba za ta yi ba da sauri ina sanda dan in kama abin farauta kasirul khadwi tafiya ta ba sauri ya hasibu mar'ani wanda fa ya ganni sai ya zatan anni bi qaidin wai ko a cikin dabaibayi nake walastu muqayyadan kuma ba wani dabaibayi ba a cikin dabaibayi nake ba tafiyar ce ba za ta yi ba da sauri shekaru sun riga sun cin mun sai wannan lokacin sannan mutum zai ce zai yi karatu sai wannan zaka ce zaka nemi kuɗi sai wannan lokacin ka ce zaka nemi wani matsayi subhanallah shaq uthaymeen yake cewa subhanallah tashbihun ajib yace wannan tashbihin da wannan mawakin yayi tashbihi ne mai ban mamaki al-khatinu yadnu lis-sayd wa wa yahni dhahrahu ka'annahu rakibun wanda yake dako yake san dan ya kama abin farauta ai za gan shi ya rankwafa bayansa kamar zai hau abin hawa yakhsha anna daira ya hissu bihi yana tsoron kada wannan ainihin wato tsuntsu ya fahimce ya zo wajensa fa ya diru ya tashi da haka san da yake mithlul khayl kasirul khadwi yani ya hasibu anni bi qaidin walastu muqayyadan ya ce wanda ya ganni sai ya ganni ina sanda sai ya ɗauka kamar ko an samun sasari ne kuma ba wani sasari a kafata tafiyar irin wannan ta sauri da saurin ba zan iya ba wa hada sahihun shekku sami ne ce wannan magana gaskiya ce li'anna Allah azza wa jalla qala fi kitabi Allah ma ya faɗa cikin alqur'ani Allahu khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir Allah shine ya halicce ku daga rauni ba ka iya komai haka Allah ya dace ka bayan wannan raunin sai Allah ya sanya maka ƙarfi kana iya tafiya kana iya ci da kanka kana iya sa kaya da kanka ka shiga da kanka ka fito da kanka ka tashi da kanka ka zauna da kanka kana iya gudu kana iya aikace aikace to bayan wannan ƙarfin kuma ka shirya ka shirya akwai kuma da'afan wani raunin da zai sake biyo baya wa shaiba da kuma furfura da za ta feso ya khaliqu ma sha Allah yana halitta abin da ya ga dama wa huwal alimul qadir Allah mai masani ne kuma mai cikakken iko wal insanu fi hali shababi kaga mutum yana halin kuruciyarsa yadhunnu annahu lan yata'aba sai ya dinga zaton kamar ba zai gaji ba yanda zai tashi a guje yayi ihu yayi tsalle sai ya dinga ganin kamar babu ranar da zai gaji walan yas'am sai ya dinga ganin kamar ba zai kosa ba walan yamal yamulla kamar ba zai kosa ba lakin iza kabura amma in girma ya zo masa fa kama kala zakariya to zai zama kamar yadda annabi zakariya ya ce rabbi ya ubangiji inni wahana al'azmu minni kasusuwa na duk sun yi rauni washta'ala ra'su shayba kaina ya kama wutar furfura ko ina ka gani furfura ce suratu maryam la budda an yata'aba la budda an yamal duk wani matashi ya shirya la budda wata rana sai ya ji ya gaji la budda sai ya ji ya kosa fa kaunul insani yantahizul fursa haza amrun la budda minhu da mutum ya zama to yaushe yana amfani da dama in ya same ta wannan al'amari ne da babu makawa kamata ya kowa ya zama ka dakan kana da dama ka dama ka yi kokarin yin amfani da ita kafin ta sukuce maka to za mu tashi kan gabar usama ibn munkif insha Allah shi ma za mu ji wasu baituka da ya kawo abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin